إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين واله الاخرين اله يعلم اسرارنا ويعلم نياتنا لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وربي وموئلي إليك لدى الأعسار واليسر أفزع إلهي لئن أبعدتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن أتشفع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي وآنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مثوى ومضجع إلهي أذقني برد عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الخلق أجمعين محمد المصطفى المختار من ظهرت آياته فتسلى كل محزون من خصه الله بالقرآن معجزة ما نالها مرسل قد جاء بالدين ومن شهاب بدا من نوره رجمت شحب الدياجير جوما للشياطين وهو الذي اختاره الباري وأرسله برا رؤوفا رحيما بالمساكين وفي الصحيحين أن الجذع هن له والعذق أن إليه أي تأنين والضب والظبي جاء يشهدان بأن قد بانت الحق من طه وياسين وصلى ربي على المختار ما ضحكت مباسم الزهر في ثغر الأفانين وألف ألف صلاة لا نفاد لها مضروبة في ثمان ألف تسعين عليك يا خير خلق الله قاطبة وألف ألف صلاة في ثمانين اللهم حينا على سنة رسول الله وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه واسقنا بيده الشريفة من حوضه المبارك شربة هنية روية مريئة لا نظمع بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين أما بعد أيها المسلمون يقول المولى تبارك وتعالى في محكم كتابه والكافرون هم الظالمون فقد حصر الله تبارك وتعالى الظلم على الكافرين وذلك لأنهم هضموا أكبر الحقوق وهو حق الله تعالى والحفاظ بحق الله تعالى هو أعظم أنواع العدل كما أن هضمه أكبر أنواع الظلم قال الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم أيها المسلمون فقد حرم الله تبارك وتعالى على نفسه الظلم وجعله محرما بين عباده فقال تعالى في حديث قدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وما أكثر الآيات التي تحض المسلمين على العدل مع الناس وحتى مع غير المسلمين وإن ذلك لدليل كبير دليل والله على عظمة هذا الدين وشموله فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة ويقول الله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى أيها المسلمون إذا كان الكافر هو أظلم الظالمين فكيف ينتظر منه العدل فهيهات ولكن العجب كل العجب ادعاء الناقص الكمال والفضل كما فعل ذلك المجرم اللعين الفرنسي وأعوانه فإن عددا من الدول تحارب الإسلام متسترة بمحاربة الإرهاب والتطرف وهم في الغالب إنما يحاربون الوقف لتمدد حركاته وتأثيرها الاجتماعي والسياسي فهم يحاربونه خوفا منه وتحصينا لأنفسهم ومصالحهم وهذا أمر واضح ومعروف في السياسة لكل من له أدنى تأمل أما دولة فرنسا فقد تجاوزت كل ذلك إلى الحرب المكشوفة ضد الدين الإسلامي نفسه وشعائره وثقافته ولغته لا لشيء سوى أنه الإسلام وكفى يقع ما يقع فيه المسلمون في دول الأوروبية من تضييق عنصري وسياسي وقانوني واجتماعي إنما هو اختراع فرنسا إنما هو اختراع فرنسي يتم تجربته أولا في داخل حدود فرنسا ثم يرسل لبقية الشركاء فيقبل تارة ويرفض تارة أخرى وفرنسا هي الأكبر والأشد في إغلاق المساجد في أوروبا والتضييق على ما لم يغلق منها وكذلك منع فتح المساجد وهي أشد منعا للحجاب والنقاب وكم صرح رؤساؤها بحرب الإسلام والمسلمين وهي المجرم الفريد الذي عرفه التاريخ بالإرهاب والإرعاب وسفك الدماء ولا زالت تعتبر نفسها الرقيب العتيد على مستعمراتها الإفريقية وتسعى لتعرقل أنشطة إسلامية وتقدم الإسلام فيها وهي لا تحارب الإسلام خوفا منه ومن أهله وإنما تحاربه كراهية له ولوجوده ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والمشركون بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الخلق أجمعين أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته الكرام الذين ساروا في نصرة الدين سيرا حثيثا بذلوا النفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة الله يا سيد الرسل طب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا قادوا السفينة فما ضلوا ولا وقفوا وكيف لا وقد اختاروك ربانا أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا عاشوا على الحب أفواها وأفئدة باتوا على البؤس والنعماء إخوانا الله يعرفهم أنصار دعوته والناس تعرفهم للخير أعوانا والليل يعرفهم عباد هجعته والحرب تعرفهم في الروع فرسانا دستورهم لا فرنسا قننته ولا روما ولكن قد اختاروه قرآنا زعيمهم خير خلق الله لا بشر إن يهد حينا يضل القصد أحيانا أيها المسلمون يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وبناء على هذه الآيات الكريمات أقول إن مستعمرات فرنسا لا ولن تتقدم أبدا ما دامت تنتظر المدد والعون والمساعدة والمصاحبة من دولة فرنسا فهي والله وبالله وتالله كما قال ربنا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم ألم تكن تسرق خيرات إفريقية ثم تمد يد الطلب مساعدة لمساعدة الفقراء والجياع ثم تنقلب بالمحصول أين الدول التي قاتلها الإسلام والمسلمون تقدمت أم تقدمت وتطورت أم تنكست واندهرت وأين الدول التي قاتلتها فرنسا ما الذي حل بها تقدم أم تهدم هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياه ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن الإخاء وأن العدل مغزاه بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا ما بالهم تاه نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الزلات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها يا رب العالمين اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا ومكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم انتقم ممن سخر واستهزأ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انتقم منه يا رب العالمين اللهم انتقم منهم يا رب العالمين اللهم رد عليهم كيدهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قوض حلفهم اللهم انزع ملكهم اللهم جمد الدماء في عروقهم اللهم اللهم زلزل الارض تحت اقدامهم يا رب العالمين اللهم زلزل الارض تحت اقدامهم يا رب العالمين اللهم انزل عليهم بأسك ومقتك وسخطك وغضبك اله الحق اللهم عليك بهم يا رب العالمين أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله uwa musulmi abun da hudu ba ta tattauna akan shi a gurguje ta tattauna ne akan raddi akan wato faransa da shugabanninta waɗanda suke tuhumar musulunci da musulmai da ta'addanci da tsatsauran ra'ayi mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi a cikin littafin shi mai tsarki mai girma ya ce wal kafiruna hum zalimun kafirai su ne azzalumai irin wannan sigai malaman loga na larabci suna ce mai siga na hausa kamar Allah ya iyakance zalunci ne akan kafirai duwayenka duk tunaninka ba ka iya samo azzalumi wanda yake sama ga kafiri kuma duk mutum ko ya gamsu ko kar Allah sa ya gamsu wannan hukuncin Allah ne wanda yake kowa sanin halittun shi da haka shi ya tabbatar da cewa kafirai su ne azzalimai idan yau a duniya kana kallon akwai wani azzalimi ko wani dan ta'adda ko wani macuci sama ga kafiri to kana kokarin ƙaryata qur'ani ne domin qur'ani ya tabbatar da cewa kafirai su ne azzalimai babu wani azzalimi a duniya sama ga kafiri duk adalcin kafirin kuma duk kirkin shi in dai yana nan matsayin shi na kafiri to azzalimi ne babba wajen Allah babu wani barawo ko wani mai kashe mutane ko wani macuci ko mai cin naman mutane wanda yi shi zama azzalimi babu don haka wannan ayai Allah ta'ala ya tattare ya tabbatar da zalunci kawai akan kafirai me yasa ubangiji ya faɗi haka domin saboda kafirai su suka canya haƙƙin da yake kowane haƙƙi girma shine haƙƙin Allah babu wani haƙƙi a duniya wanda yake sama ga haƙƙin Allah to duk wanda ya iya murƙushe haƙƙin Allah ya danne shi ya ƙi badawa to dan ya bada wasu ƙananan haƙoƙi kaga har yanzu azzalimi ne shi har yanzu katan azzalimi ne don haka nan zaka gane adalcin Allah subhanahu wata'ala da kuma adalcin musulunci da ya iyakance zalunci akan kafirai yace kafirai su ne azzalumai domin in ka same su suna tsare wasu haƙoƙi balle ma ƙarya ce kafiri bai tsare wani haƙƙi sai wanda yake da maslaha cikin shi duk haƙin da bai da wani kaso da zai samu na rayuwar shi babu ruwan shi da ya tsare shi na haka in ma a kaddara ma cewa kafirai suna tsare haƙoƙi to 'yan ƙananan haƙoƙi ne suke tsarewa don mutum ya ya canye babban haƙi wanda ya yi kowane girma ya tsare ƙaramin haƙi wannan har yanzu azzalimi ne shi don haka wannan haƙin na Allah subhanahu wa ta'ala kiyaye shi da tsare shi shine babban adalci da cika adalci canye shi da murkushe shi shine zalunci karara Allah ta'ala ya ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka ita ce zalunci wanda yake mahi girma yan uwa musulmi mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya haramta zalunci ga kanshi da kanshi shi da kanshi Allah ba mai haramta mai abu ko ya halatta mai amma shi da kanshi ya haramta ma kanshi zalunci kuma ya sanya zalunci haramun ne tsakanin bayin shi a hadisul kudisi Allah ta'ala ce ya ku bayina lalle ni na haramta zalunci akan kaina kuma na sanya shi haramun ne a tsakanin ku saboda haka kada ku yi zalunci ayoyi suna da yawa waɗanda suke kwadaitar da musulmai game da su yi adalci tare da mutane gaba ɗaya kai su yi adalci hatta tare da wanda ba musulmai ba ma ayoyi suna da yawa hadisai suna da yawa kuma wannan ayoyin da hadisan da suke nuna ma musulmi lalle ya zamo mai adalci ko da tare da kafiri ne ya makafirin adalci to wannan yana nuna girman addinin musulunci da kuma nuna cewa ashe shi addini ne wanda ya haɗe kowa kuma ya haɗe komi kuma ya tabbata cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga halittun duniya gaba ɗayansu har da kafiri ya samu wannan rahaman domin manzan allah ya fi kowane shugaba a tarihin duniya kira ga a tsare haƙoƙin wato waɗanda ake da saɓani da su a ɓangaren addini wato kafirai kenan wanda suke zaune cikin ƙasashen musulmi don haka manzala sallam a wani hadisi yake cewa duk wanda ya zalunci wani kafirin amana wanda musulmai suka ba shi damar ya zauna a ƙasansu amma shi ya zo ya zalunce shi ko kuma ya wulaƙantar da shi ko kuma ya cilasta shi ya yi wani aiki wanda ba ya iyawa don dai shi ba ɗan ƙasa ba ne ko kuma ya ƙwace mai wani abu nashi ba tare da daɗin ran shi ba annabi muhammad sallan sallam ya ce ni zan yi jayayya da shi ranar alkiyama duk musulmin da ya tauye wani kafiri da yake zaune a ƙasar musulunci wanda musulmai suka ba shi amana suka ba shi damar ya zauna cikin ƙasai amma kai ka cuce shi ko ka kashe ka kai mai hari ka kashe shi ko ka zalunce shi ko ka taɓa wani abu nashi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce shi zai yi jayayya da kai ranar alkiyama don haka aya alkur'ani karara Allah ya sabkar da aya bisa kan adalci tsakanin musulmai da kafirai yace wala yajri mannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dil kada kiyayya da wasu mutane ta janyo maku ku ki masu adalci Allah yace ijlu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa shine yafi kusa ga tsoron Allah wannan aya an sabkar da ita ne bisa kan musulmi su yi adalci da kafirai na sulhul hudaybiyah yan uwa musulmi idan ya zamana Allah ya tabbatar da kafiri shine yafi kowane azzalimi zama azzalimi to ta kakama za ka tsaya ka yi kwance kana jiran kafiri ya maka adalci ta wace hanya shine yafi kowane azzalimi zama azzalimi wani irin tunani da wace irin kwakwalwa ce gare ka a cikin kanka da za ka iya zaunawa kana jiran adalci daga kafiri ba aikin shi bane ba sabon shi bane bai gada ba bai da alaka da wannan da haka kafiri azzalimi ne ya fi kusa da zalunci ya fi kusa da cuta da ha'inci da cuwacuwa da kuma yaudara amma adalci wannan musulmai ne aka karantar da su duk da kasancewar mu yanzu musulmi muna nisa da karantarwa ta addininmu hakikanin gaskiya amma da musulmi za su rike addininsu yadda ya dace da ba su da inda wani kafiri zai zo ya nuna masu yatsa ba su da wannan wurin ko kaɗan saboda haka abu ne wanda ba ya yiwuwa kwata-kwata yan uwa musulmi ku sani cewa musulunci da ya tsaida adalci tsakanin musulmai da kafirai musamman wanda suke zaune a ƙasasensu to ya tsaida tare da sharaɗi sharaɗin shine wato idan su ma sun tsare alkawalinsu kuma ba su cutar da musulmai ba ba su kawo wani abu na cutarwa ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce illal ladhina ahadtum minal mushrikina thumma lam yanqusukum shay'a wa lam yuzahiru alaikum ahada wanda kuka yi alkawali da su daga cikin mushrikai ba su tauye maku komi ba cikin alkawalin kuma ba su taimaka ma wani ba akan a cutar da ku wa alam yuzahiru alaikum ahada sai Allah ce fa atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim wannan ku cika masu alƙawalin su har zuwa lokacin su wanda aka sa inna Allah yuhibbul muttaqin da Allah yana son masu tsoron Allah to abin mamaki ne mutum ya daura jiran kafiri ya yi masa adalci amma abin da yake wannan zama abin mamaki shine shi kafiri kaskantacce lalatacce tauyayye koma baya shi da zai iya yana da damar ya iya buɗe baki ya tauye annabin musulunci ko ya faɗi wata magana ta nuna tawaya da wato ɓaraka ko kuma ta nuna kasawa ga annabin da ya zo da musulunci gaba ɗaya wannan ya fi zama abin mamaki domin saboda dama muna cikin lokaci na juyewa al'amurra wanda lalatacce shine na kwarai shi ake taɓa ma shine zaɓaɓɓe zaɓaɓɓe mutumin kwarai kuma shine na banza shi ake makuwa shi ake wohintar da shi duk da muna cikin irin wannan zamanin da irin wannan lokacin amma ba mu taɓa tsammanin cewa ba za a kai lokacin da wani kafiri kaskantacce najasa wulaƙantacce ya iya buɗe bakin shi da sunan ya tauye annabin musulunci ko ya iya nuna addinin musulunci da sunan cewa shine addinin da yake kawo matsala da ta'addanci da yaƙe-yaƙe da kashe-kashe da fitintunu wato wannan abin da laraba suke cewa mutum ya jehe ni da ciwon shi ya yi gaba shi yake da ciwon shi amma sai ya jefa maka ya tafiyan shi ya ce kai ne don haka ya mu bayan Allah mu sani cewa irin abin da wannan katon mujirimin na faransa ya aikata wannan la'ananne ɗebabbe wannan tsinanne mara mutunci mara daraja wanda wato karnuka ma sun fi shi sauƙi-sauƙi abin da ya aikata wannan babba hujja ce ƙarara da yake nuna ba a jiran adalci daga kafiri dama yaushe za ka jira adalci daga bakin kafiri wanda ya aikata da shi da mataimakan shi suka fusatar da miliyarorin mutane a cikin duniyan nan kuma a haka ya iya zuwa ya ba da uziri wanda za a karba a sai ya zo yana irin halinsu na kewaye-kewaye da makirci da wato dubarbaru wanda suna ganin kamar sun fi kowa tunani da wayo da hankali da sanin daidai a rayuwar nan 'yan uwa musulmi a gulguje mu sani cewa ƙasashe da dama a duniyan nan suna yaƙatar addinin musulunci amma tare da ɓoyewa a bayan yaƙi da ta'addanci da yaƙi da tsatsauran ra'ayi wannan muna sane wallahi mun sani akwai ƙasashe da dama musamman na turawa wanda tsayin daka suke wajen yaƙi da musulunci amma dai sai su ɓoye a bayan mi a bayan yaƙi da ta'addanci yaƙi da tsauran ra'ayi yaƙi da kaza yaƙi da fitintunu da masu tara tarzoma duka ƙalƙashin haka suke ɓoyewa amma a haƙiƙanin gaskiya wallahi da musulunci ne suke da musulunci da musulmai ne suke wanda bai sani ba wato shi watakila kanshi ne ke cikin duhu ko kuma shi ya riga ya zama karan horarta su sun riga sun sai shi amma wannan ƙarara yake ga dukkanin wanda yake da tunani ya san da haka don haka mahirin jayan waɗanda suke aikata haka a cikin ƙasashen turawa suna aikata haka ne domin wato ƙoƙarin su dakatar da tahiyyar musulunci da ɗagawan shi suna jin baƙin ciki da takaici ci gaban da musulunci yake samu tun da annabin musulunci ya zo har zuwa yau kullum musulunci gaba ne kaɗai yake ta yi ci gaba kaɗai yake samu wanda bai fahimta ba jiya yau sai ka same shi ya fahimta wanda yau bai fahimci musulunci ba gobe sai ka same shi ya fahimta to wannan ci gaban da musulunci yake samu da kuma tasirin da musulunci yake da shi a cikin zamantakewa da cikin siyasa da cikin al'amura na rayuwa gaba ɗaya musulunci yana da tasiri duk inda yake to shine suke yakatar musulunci amma su turawa suna yakatar shi ne don jin tsoron shi da kuma kare kansu game da musulunci saboda su suna ganin musulunci wani mugun abu ne wanda in dai ya samu innuwa ya samu dama to su sun shiga uku saboda haka su suna yakatar shi ne domin jin tsoron shi da kuma ba kawunan su kariya sabanin ƙasar faransa ita ba tana yakin musulunci mani don jin tsoron musulunci ko don jin tsoron musulmai faransa tana yakin musulunci ne wallahi saboda kyama kawai kiyayya da kyama zalla ita musulunci ne ba ta san ganin shi ne kwata-kwata a bisa doron duniya ba wai tsoron shi ba ko tsoron masu shi su sauran kasashen turai haka ne lallai suna yaki da musulunci saboda suna tsoron musulunci suna tsoron musulmai amma faransa ba ta tsoron musulmai ko musulunci kawai bakin ciki ne wato kululun bakin ciki ke ga faransa na musulunci wallahi tallahi a duniya na sha faɗi kuma yana ƙara maimaitawa a duniyar mu ta yau babu wata ƙasa wadda take ƙiyayya da musulunci sama ga faransa babu ita babu wata ƙasa wadda mutum zai iya tunawa a bisa duniyar mu ta yau wadda take ƙiyayya da musulunci kuma take yaƙi da shi da dukiyanta da kanta da tunaninta ta sanya yaƙin cikin tsarin siyasa ta sanya yaƙin cikin tsarin zamantakewa ta sanya yaƙin cikin tsare-tsaren wato kundinta na ƙasa duka faransa ce take kuma bata tsaya ba iya ƙasanta kamar yadda wannan makirin ya faɗi cewa shi ƙasar su ce kaɗai ƙarya ne ba iya ƙasar ta bane ko'ina dama in ta sanyo dokoki wanda za a kuntata ma addini ko a musguna mai ƙasar ta ake fara aiki da su sai a fara jarrabawa in aka jarraba aka ga an ci nasara ko kuma aka ga an ɗan kuntata to yanzu sai a kai tallan wannan dokokin a sauran ƙasashe na turai wasu lokuta sauran turawan su karba wasu lokuta kuma su yi waci da su amma ko da sun karba yanda suke aiki da dokokin da musgunawai ba kamar yanda ake yi ba a cikin ƙasar faransa wallahi wannan sanannen abu ne ƙarar cewa duk makircin da kaga an kulla duk abin da kaga ana yi na kuntata ma musulmi a inda suke a duniya wallahi tsarin faransa ne ita ke ƙarƙara abin da gaba sai ta tallata shi a duniya idan ta ƙarƙara ta ba da talla wani lokaci su karɓa wani lokaci kuma in sun ga kamar abin zai ɗan taɓa masalahansu na siyasa ko na tsarin su na rayuwa ko wani ci gaba ko wani alkhairi da suke samu a bangaren musulmi sun ga wannan zai zama dalilin karewa sai su ki karba amma ita tsaye take tsayin daka ita ce gwarzo gwarzuwa ta yaƙi da addinin musulunci a cikin duniyar mu ta yau don haka wato ita wannan ƙasai tsinanniyar ƙasai ta wuce ta tsaya ta yi yaƙi da musulunci wai a ɓoye-ɓoye irin yadda sauran munafikan suke yi a ita hatta kai yanzu saboda ci gabanta da girmanta da matsayinta da gogewanta ita hatta kai yanzu kirikiri za ta fara hutawa tana don yau yanzu yanzu duniya duk kafircin kafiri ya bar hutawa ya nuna yaƙi ƙarara yanzu duniya yaƙi na dabarbaru ne ake kawai in aka hika wayo da kwakwalwa sai a maida ka bawa kana ta ganin kai mai yanci ne duk shekara sai ka yi bikin yancin kai amma kuma kai bawa ne saboda ba ka da wayo ba ka da tunani an wuce ka wannan bangaren kullum kana nan kana biki kana rawa kana taɓi su suna can suna kallon ka sagalebi kana rawa kai mai yancin kai ne kai ka samu yancin kai amma sun san da cewa ƙarya ce kake kalkashin su kake to yanzu duniya haka ne ɗauko makami a yaƙi lalle in ma ba kamar ita faransa ba da take yi ƙarara sauran ƙasashe gaba ɗaya ba su yin haka amma ita duk ta wuce wannan don haka ma hatta abubuwan da take muna da labarin manya-manyan malamai a faransa wanda kafirai ne amma mahardata ƙur'ani masana ƙur'ani masana hadisai masana tafsirai za su wallafa littafi in suka wallafa wallahi ka karanta sai ka rance da allah ka ce wani musulmi ne ya wallafa shi saboda yadda za ka ga tsari da kyau tsaye ake tsayin daka akan dole sai an yi ma musulunci illa ina labarin wato ɗaruruwan malamai da ke da kwai akwai jami'a ta musulunci mai tsawon tarihi a faransa take a cikin ƙasar fari dai wannan jami'a ta musulunci dakatarorin da ke ciki da furafasoshin da ke ciki ba musulmai bane galibinsu amma za ga wanga ya karanci tafsiri iya karatu za ga wanga ya karanci hadisi iya karatu wato wajen ƙulla makirci da sanin salo da dabarbaru yadda za a tusa wata kisisiniya a ƙalƙashin siyasa ko a tusa ta a ƙalƙashin wato tsari na zamantakewa wannan sun kai ƙarshe wajen wani da haka su ne top saboda haka ya zama na ita wannan ƙasar ta kai lokacin da za ta hoto ƙarar ta ɗora nuna yaƙinta da musulunci da kuma karantarwa ta musulunci da tsare-tsare na musulunci ka hadda ma yaren larabci wanda suke ganin shine yaren musulunci shi da kanshi ba su raga mai ba ya ishe mu babbar shaida abin da yake faruwa cikin 'yan ƙasashen nan namu na miskinai wanda wannan yaren na larabci har kullum nema ake a tabke shi an riga ma an tabke shi ba abin da ya saura sai bulle-bulle irin na bindin tsaka in ka bige ta amma duk da haka nan suna ganin har yanzu da saura ta ko ina so ake sai an murkushe sai an hana sai an saboda haka abin da yake faruwa a cikin kasashen turawa na kunci da matsaci na siyasa da na dokoki da na zamantakewa wannan da tsare-tsaren faransa ne ita take yi ta jarraba in ta ci nasara ta tura mu abokaninta in kuma ta ga wato abin ba yayi ta canza sai ta ga yayi sannan ta tura sannan duk da haka nan har yanzu babu wata ƙasa a duniyar mu ta yanzu wadda aka tsananta a kukkubla masallatayya dandanan amsan doka a rarrahe masallatayya sama ga faransa masallatayya wato a faransa suna ganin kubli suna ganin kubli kamar sabuwa amarya kullum cikin rihi su ake masallatayya a faransa sannan wato babu wata ƙasa wadda aka hi tsananta dokoki wajen buɗe masallaci kuna son ku buɗe masallaci sai kun sha dokoki kun gunan kun yi nan kun yi nan kun sha ba ƙauya ƙarshe ko dai ku gaji ku daina ko kuma ku ci gaba wataƙila ku yi nasara sama ga faransa su ne suke da dokoki na bala'i kamin a buɗe masallaci sannan babu ƙasa a duniya wadda ta yi yawan hana ma ƙiri-ƙiri ta ce kawai ta hana ba a yi babu wani dalilin dokokin ma wanda suka sa za a bi za a masu ɗa amma kawai a hoto ƙiri-ƙiri a ce an hana a gina masallaci babu sama ga faransa a duniya yanzu babu wata ƙasa wadda ta hoto ƙiri-ƙiri duniya tana kallon ta ta yaƙi da hijabi tana ganin hijabi matsala ne alamomi ne na ta'addanci musamman aka sa da niƙabi katuwa wadda mata ke sa su rai huskansu babu wata ƙasa wadda ta yi yaƙi da wannan kirikiri a kafofin sadarwa kowa ya ga lokacin da aka ɗora guguwa ta tattaunawa da deba akan wai niƙabi da hijabi wasu kafiran suka zo ƙarshe tsari ne sun riga sun tsara da suka ci nasara sai suka watsa a duniya sai zama na wai yanzu hatta 'yan ta'addansu don munan ba mu da wasu 'yan ta'adda duka nasu ne hatta 'yan ta'addansu wanda suke yayatawa cikin sauran garuruwa in sun je za su ta daban wai sai su je da hijabi bukum bukum da katuwa wato wai da tsananin a yakaci hijabin a nuna shi bala'i ne da katuwa don haka sai a samu ƙato sun gurmi wani lokaci walla an sha samun kattai wanda ba ma musulmi bane da hijabi da katuwa wai sun zo da bama bamai za su tada a masallaci ko sun zo da bambai za su tada kuma su da bakinsu suka faɗi suka ce ta'addancin da musulmi suke yi domin musulmai an ta'adda ne wajensu su da bakin suka ce ta'addancin da musulmi suke a duniya wato kansu yake karewa domin ƙarshe mai galibin wanda ake kashewa musulmai ne ka tabbatar da cewa wato mara wayo kidahumi wanda shi bai ma jahilci ma duniya babu wanda wato zai gazganta wannan makira ƙasai ko kuma ya ɗora ganin a'a ita adala ce tana nihin mutane da alkhairi daidai da kyautawar ido wallahi sai mutum biyu na farko shine wanda yake karan harautar su wakilin su wanda sun riga sun wanke mai kwakwalwa da irin tunaninsu wannan ba abin mamaki bane in ya ba su kariya ko ya zo da tunani irin nasu ko ya ce su adalai ne maslaha ne mataimaka ne wato masu kawo adalci ne da zaman lahiya masu sun hudu lumana mutum na biyu shine wato kasur gumin jahili wanda kan shi yake ce tukunya shi ma in kaji ya faɗi haka kamar uzuri amma in banda wannan mutanen guda biyu a duniyar da muke yau in dai mutum cikin duniya yake rayuwa kuma yana sanar da abubuwan da suke gudana to an wuce lokacin da zaka cewa kasar faransa tana iya ba da taimako ko kasar faransa tana iya ba da tallahi ko tana iya taimaka ma wasu ci gaba daga cikin abubuwan da suka tunkuɗa mu cikin wato bala'i a ƙasar nan tamu ta nijar bala'i na kunci da na yunwa da na talauci da na matsatsin rayuwa daga cikinsu akwai wannan tsinanniyar ƙasar wadda ta cuci kakanninmu kuma mu ma ba ta raga mu kuma har yanzu babban ba ita bace babban matsala babban matsala shine wakilanta wanda take turawa a nan cikinmu wanda take farmansu ga su da ɗabi'u irin namu sun taso cikinmu amma kwakwalan nasu gaba ɗaya irin nasu su za su tallafa mata su kama mata a wajen gallaza mutane kuma wanda zai fito ya ce a'a ba haka bane su ne za su yaƙa ba su ba su za su zuwa da jajayen kunnon su ba su yaƙace ka a wanga dai wakilan nasu su ne za su yaƙace ka tsayin taka su nuna ma karya kake kuskure ne ai waccan wato annabin ci gaba ce waccan annabin zaman lahiya ce waccan ai ita ce ita ce ma'aiki wadda aka turo duniya domin ta shimfiɗa zaman lahiya ta bara tallahi da sojojinta domin a yi a murƙushe ta'addanci ita ce su ne wallahi su ne ba wai su ba waɗancan kafiran za su saboda abin da zai nuna ma yadda suka ƙware suka goge wajen aikinsu ba za su zo su yakace ka ba da kansu za su barin ku da 'yan uwanku su za su cuce ku in ma suna son su sace kayanku ba su za su zo ta kansu ba su sauka ƙasanku su ɗauka a wannan za su sa su sun mulman musu kwasa su tura wannan yana nuna ma wannan ƙasai ta jima to sannan ni abin da ma ya fi bani mamaki har kullum shine wai ƙasa tsinanniya la'ananniya kamar faransa wai ta iya buɗe baki ta soki musulunci ko ta soki annabin musulunci ko kuma ta ce musulmai ta'addanci ne ƙasa kamar faransa wadda a tarihin duniya yau mutum sai kan shi ya ciwo in ya ce sai ya tuno ƙasar da ta fi faransa ta'addanci wallahi sai kan shi ya ciwo ka tai ka tambayi ƙasar rwanda milikan mutanen da aka soyewa yi wannan ta'addanci ka je ka bincika ƙasar tunisia wane ne ya tafi ya kashe ɗaruruwan mutane cikinta ka tafi ka bincika algeri algeri har yanzu cikin sunan da ake ma algeri ana kiranta wato balad miliyoni shahid garin wato garin miliyan mutane wanda aka kashe ma'ana miliyon na mutane wanda aka kashe wannan ita ce ƙasa su waye wannan aiki balshe ne wanda su ba su mance shi har abada ka je ka bincika irin alƙawali faransa ta masu cewa bayan an yi yaƙi na duniya an ƙare za ta ba su 'yancin kai an yi an ƙare lahiya suka hoto dubunnan ɗaruruwa suka hoto suna jin daɗi suna murna lokacin ba su ‘yancin kai yayi aka turo sojoji da makamai suka yi ta sakan masu zai da aka kashe kusan mutum dubu arba'in da biyar lokaci guda wannan wanda suka yi wannan aiki shine yanzu za su sanyo rigar mutanen kirki na su ce muku mu zaman lahiya lumana kwanciyar hankali yaƙi da ta'addanci yaƙi da tsatsarar ra'ayi sannan dan muna kidahumai marasa tunani mu taɓa mu ce gaskiya ne ga annabin zaman lahiya nan ya zo ya ba mu kariya da zaman lahiya hannun mu zo saboda rashin tunani muna murza gashin baki muna gaskiya ne dole su za su ba mu zaman lahiya su za su kare mu su za su kuma sannan irin wannan mangani ya zama shi ma shi ma irin wannan mangani ya zama matsala ne wallahi sai mun haƙi wallahi kuma babban dalilin mu nan furta irin wannan manganin da amma mun sani muna sane kara muke muna kyalewa amma tun da iskancin haya kai ga taba annabin musulunci ya kai ga taba musulunci to ƙarya ta ƙare babu karama babu kara babu ruha-ruha don haka babu ɗan ta'adda a duniya sama ga faransa sukan musulunci cewa muna yaƙi da ta'addanci ne muna yaƙi da tsatsauran ra'ayi duk inda ka ji ana kunhan bakin haka wallahi daga can aka koyo fotokofi ne na can wallahi su su ne masu abin su ne masu ƙarƙarar abin kuma mutane gare su wanda suka ƙware wajen kisisiniya da ƙulla maki su za su yi zaune su tsara ya za a yi a cutar da wata ƙasa duk abin da ya gagari turawa na makirci ko na ƙulla tsiya a wata ƙasa in aka ba faransa wannan kwantarai sai ta canye ta duk abin da ya gagari tura na kulla makirci ko kisisina ko wata matsala a haihuwar da matsala a cikin ƙasa wallahi aka ba faransa sai ta kulla kuma hita ci nasara wa ya je ya sa hannuwan shi dumu-dumu a cikin ƙasar libya aka kashe shugabansu aka tulla su cikin bala'i kuma aka ɗora laƙana masa ga baki kamar an masa sirri mun sami yanci mun sami yanci suka ɗora cewa sun cimma yancin kai sun sami yancin kai wa ya je ya sa hannu dumu-dumu aka yi haka a tarihin duniya wato wace ƙasa ce wadda ta gallaza ma afirka sama ga faransa sannan kuma har yanzu nan da ake zance tana nan tana kallon kanta ita ce mai control ita ce mai kula ita ce mai sa ido wajen zaman lahiya da tahiya da abubuwa daidai ita ce wadda take kula za ta ga kaza ba daidai bane ta ce ka koyi haka koyi haka har su dora doko wato jama'ar su suna tarewa a cikinmu ko an so ko an ki don wannan muna ma shugabannin mu uzuri mun san da da dama daga cikin abubuwa tilas ne babu yanda za su yi su ma dole ne sai sun yi ba su da wata mahita ko wata dabara wadda da mutum ya hika iya makirci da dabara watakila shi zai sa ka yi banna a kashe ka kuma shi ya yi ta don haka wato wannan ne ya kasai ta faransa ubangiji subhanahu wata'ala di ya faɗa mamu ababe da dama bayan kasancewar ta yi cuta iri-iri a yau duniya ta'addanci da tsoratar da al'umma da hirgita mutane da zubar da jina ne wallahi tallahi ba a taɓa samun wanda ya sama ga wannan ƙasa mutum ya je ya bincika in ka iya faransanci ko ingilishi ko larabci je ka bincika ka je ka bincika abubuwan suna nan rubutu su ɓoye abubuwan suke wa wasu wasu maganganun mutanen su ne suke furtawa da kansu ba yana da wahala ka iya turo wata ƙasa wadda faransa ba ta taɓa zuwa ta yi ta'addanci ba amma har yanzu nan da aiki wai faransa ba ya ta'adda ba ce ba mai tsatsauran ra'ayi ba ce ba azzalima ba ce waye dan ta'adda musulmi waye mai tsatsauran ra'ayi musulmi waye mai tada zaune tsaye musulmi waye mai ba da yancin rayuwa da kyau faransa waye mai sakan ma mutane mara su yi abin da suka dama faransa wane ne wanda ya san haƙƙin ɗan adam wanda yake tsaye wajen wallahi tallahi hatta kulle-kullen da aka yi a nan cikin ƙasarmu wanda aka yi na cewa ana son masallatayyanmu da hudubobinmu na juma'a su ma sai an seta su so ake su zamo ƙalƙashin gwamnati da zama ta za ta ɗora tsara su su za su ɗora wannan don mun riga mun san da daga inda abin yake mun riga mun san kowa ya sani kuma in dai ba Allah ba babu wanda ya isa ya hana wannan abin ya faru a cikin ƙasar nan domin su suke da iko su suke yin komin makirai ne azzalumai ne na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan dai ba Allah ba wallahi babu wanda ya isa ya hana dan kaji kasa ta ce ta demokarasi ce ita demokarasi ake aiki da ita in kan ma tsaya kana hayakin baki mutane an saba ma demokarasi kai baka ma san demokarasi ba dama demokarasi a ina aka taba demokarasi a duniya billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi billahi babu wata ƙasa a duniya wadda aka ce ana demokarasi kuma aka yi demokarasin babu demokarasi ƙaryar banza ce kawai za a furta ta ne amma ƙalƙashinta ne za a yi ta ayyukan da ake su wannan da ya zo ya hito ya yi kururuwan cewa abin da ya sa ya fito ya faɗi wannan maganganun shi ba ya rena musulmai bane da musulunci maslahan shi ya ga za ta taɓa a abin da ya sa ya yi saboda wai ƙasar shi dama doka ce dole a ba kowane mutum kariya ya furta ya toha albarkacin bakin shi in dai haka nan ne ka je ka toha albarkacin bakinka a faransa ka ce jama'a ina ganin wanga dan ta'adda ne mu sauke shi kaga in an bar an baka wannan yanci in dai haka nan ne ka tafi ka toha albarkacin ka caccake shi shi kaga in ka kwana in dai kowa yana da yanci a ƙasar faransa ya faɗi abin da yake so haka nan ne tsarin su ne dokan su ne da Allah in ka isa ka je ka kutsa kai ba ma wannan mu duka aja wannan ka tafi ka ce musu kai ka musu wa'azi bisa kan tauhidi ka shiga dan radio ko tele wallahi wannan yancin baka da shi na haka ƙarya ne babu wata ƙasa wadda ta ce tana ba da yancin albarkacin towa baki kuma dama duk ƙasar da take mulki ba daidai bane ta ce wai ta ba da yanci ɗari bisa ɗari kowa ya abin da yake sai kafiri kaɗai zai faɗa haka amma musulmi ya san bai yiwuwa bai yiwuwa ne kwata-kwata don haka wanda aka ba da yanci kuma za a tsare wanda ya caccake shi shine annabin musulunci da musulmai amma su sauran ko ko ko deputan suka kacaccaka sai an ma hukunci an nuna ma ƙarya kake wannan masu girma ne ba a taba su an an su an hudda su daga cikin yancin da aka bada da haka wane ne ake tabawa wanda ba da girma a cikin kwakwalwar kafiri shine za a taba kuma a hoto a ce a ai yanci ne na kare don haka Allah subhanahu wata'ala a cikin littafin shi mai girma yace ya ku wanda suka yi imani kar ku saki ku riƙi wasu abokan sirri wanda ba ku ba domin ba za su taɓa takaitawa ba wajen kawo maku lalata da ɓanna waddu ma a nittum kullum gurin su ma menene zai sa ku sha baƙa wuya waddu ma a nittum gurin su kawai wahalar da za ku sha baƙa wuya da tsanani shine gurin su qad badatil baghdha'u min afwahi Allah ce hakika kiyayya ta hito kirikiri daga bakuransu wa ma tukhfi suduruhum akbar amma abin da kirazan su ke boyewa ya hi girma mutum ne yake kiyayya da kai har ya kai abin ya ci shi ya ci shi har ya furta to ka yi hankali da shi wallahi ya samu dama yana kwamce ka domin abin da ya furta wa ma tukhfi suduruhum akbar abin da zukatan su ke boyewa ya fi girma Allah da kanshi yace ku waɗannan ga ku can ya nuna musulmi ya ce tuhibbunahum wala yuhibbunakum ku kuna kaunar su amma wallahi su ba su kaunar ku haka nan ne in masifa ta same ku su yi murna su ji daɗi wannan ƙasar mai adalci mai kare haƙƙin ɗan adam mai shan waɗa zaman lahiya a ina ne cikin tarihi ta taɓa zuwa ta kai zaman lahiya a ina ne ba a taɓa yi ba duk inda ta je da sunan kai zaman lahiya to sai wannan zaman lahiyan ma da ke gare su ya ida taɓarɓarewa shine tarihi ya nuna a tarihi dai haka nan ne duk inda wannan tsinanniyar ƙasar ta je don ta taimaka ko ta tallafa wajen a kawo zaman lahiya wallahi dan kingi kingin zaman lahiyar da ke da kwai shi zai yi da burkucewa gaba ɗaya yannan ba 'ya'yan musulmi ba ne nan wurin nan ƙasai kwanaki jirgi ya yi sama ya saka musu bama bamai su kusan ɗari da wani abu kuma su wane ne suka yi aiki da aka tambaye suka ce kuskure ne aka samu an yarda kuskure ne amma lokacin da aka kashe mutum uku nan cikin nasu mutum uku aka kashe ba ma san wanda ya kashe su wasu suka kashe karshe wannan kasar diyan da shugabannin mu suke masa da'a tsakanin su da Allah suke masa biyayya amma dan ka san kafiri kafiri ne saboda wannan mutum uku aka ce kasar Nijar an sanya ta cikin layin wato bakakan kasashe an sanya cikin lab bakaken kasashe wanda kawai hatsari ne su me yasa suke hatsari saboda sun kashe mutum uku nasu su kuma masu kashe miliyoyin mutane da dubban mutane su ba hatsari bane su yan haƙƙin dan adam ne masu ilimi ne masana ne kai wallahi abinda Allah ya faɗi gaskiya ne duk lokacin mutukar wannan ƙasai tamu ko mun ta daɗe in dai muna nan kwance ba ma ita kaɗai ba da sauran ƙasashen afirka wanda wato suke renon wannan tsinanniyar ƙasai matukar suna nan kwance suna jiran taimako da kamawa da taimakawa da dahawa daga wannan ƙasai to sun kafa durƙushewa ke na wurin in suna ganin zancen ci gaba bai taso ba sai dai zancen aita ta barbarewa ana ci baya babu shi wannan zancen ba wannan ƙasai ba ce wannan ƙasai wato ta adallai mutanen kirki ba 'ya'yan ƙasai ba ne 'yan yara suka tashi suna zanga-zanga an taɓa dukiyar ƙasar Nijar ana tono iraniyo a ƙasar Nijar suna zanga-zanga su ba su yarda ba iyayensu za su canyewa kamin su su girma na haka a bar su nasu ne kayansu ne wadda suka aikata haka ƙarara wancan su ne masoya don haka falke muke mun san abin da yake faruwa muna sane amma wato yana daga cikin abin takaici da bakin ciki kasar da take da irin wannan tunanin wanda su suke da tarihin ta'addanci irin haka su zo kirikiri wai su nuna musulunci da sunan ta'addanci tsauran ra'ayi kuma har a samu wasu su yi tabi su ce haka nan ne ta'addanci ne Allah ruha ma asiri ubangiji Allah ya tsare musulmai da musulunci a faransa akwai musulmai da dama miliyoyin musulmi ke da kwai muna roƙon Allah ta'ala ya kare su ya tsare su Allah ta'ala ya kwato su daga hannun azalimai wanda suke cikin kunci da tsanani Allah ta'ala ya sauƙaƙa musu muna roƙon Allah ta'ala ya tarwatsa wannan wato daular gaba ɗaya ya sa wannan izgilin da ta yi ma annabi ya sanya shi ne dalilin wato taɓarɓarewata da rugurgujewata ta har abada muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi masu tsarki ya saka ma musulunci da musulmai akan wannan wato ɗebabban ƙasai Allah ta'ala ya mata hukunci wanda ya daidai da ita Allah ta'ala ya turo mata ƙwanƙunan mugu abu su murƙushe ta muna roƙon Allah ta'ala wato kai ya sassabta mata a wajen turo mata bala'i kuma ya tsiratar ya kubutar da duk wani musulmi da mutumin ƙwarai wanda yake ciki Allah ta'ala ka ɗauki fansa akan duk wanda ya taba annabinka da addininka mutsai da sallah
Allahu akbar Allahu akbar